بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وآيك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya ƙara haɗa mu a daidai yau a bakwai ga watan jimada ula shiga ta 1446 wanda ya daidai da tara ga watan Nuwamba 2024 miladiya a wannan majalisi namu mai albarka da muke karatu cikin umratul ahka na al-imam al-allama al-hafiz abdul ghani ibn abdul wahid al-maqdisi dan ba manta ba muna wancan sati mun dire hadisi na 151 hadisin bara ibn azib yau insha Allah zamu shiga hadisi na 152 mala yace wa an jindub bin abdullah al-bajali radiyallahu anhu qala صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح وقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها ومن لم يذبح فليذبح بسم الله حديثي دقى جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال يتي صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر مازال ياي صلى رانا عيد babban sallah bayan yayi sallah kuma thumma khataba sannan sai daga baya yi khutba ثم ذبح سيدنا daga baya kuma yayyanka wa qala sai ce man dhabaha qabla an yusalli duk wanda yayyanka kafin ya salla falyadhbah ukhra makanaha to ya sake yanka wata dabbar a makafinta wa man lam yadhbah duk wanda bai yanka ba sai da ya salla falyadhbah bismillah to in zai yanka yanka da sunan Allah ta'ala wannan a ciki akwai akwai magana na abdullahi jindub bin abdullahi al-bajali da yake cewa thumma khababa salla rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yawm an-nahr thumma khababa manzala sai da salla sannan daga baya kuma sai khutba wannan yana ka tabbatar da abin da yayi tawaturi daga sahabbai mabambanta kan cewa sunna a idi shine khutba ana yin sa ne bayan ana yin khutba ne bayan sallar idi kamar da wannan shine ya tabbata a matashin da malamin mana hadisin Abdullahi ibn Umar ina cewa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar yusalluna al-eidain qabla al-khutbah wannan kuma shi ake ruwaitowa daga Jundub bin Abdullah al-Bajali wannan hadisin kenan kuma shi ake ruwaitowa daga Al-Bara ibn Azib yace khadabana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yawm al-adha ba'da as-salah bayan sallah wannan kuma shi ake rawaitowa daga Jabir dan Abdullahi kamar da hadisi zai zo nan gaba kuma shi ake rawaitowa daga Abdullahi ibn Abbas sahabbai dukan su daukacin su shi ake rawaita daga Ali bin Abi Talib shi ake rawaita daga Uthman bin Affan dukan ijma'in sahabbai cewa wato khutba manzo Allah abinda ya ya wakana a kansa shine khutba ana yin sa ne bayan sallan bayan sallan Idi wannan yawa da aka samu daga sahabbai yufidul ilm ina fa'idan ta cewa lalle mazala wannan akan wannan sunna yawa kana tabbas babu kokanto akai wannan za ku ga me yasa ake ta yawan faɗan wannan duk da mu a yanzu ba ba wannan kalubalen kamar da muka faɗa akwai wasu lokuta da aka keto wasu daga cikin khalifofi suka canza wannan sunna din khalifofin banu umayya su marwan suka canza suka koma yin khutba kafin kafin wato kafin sallah wataƙila suna ganin kamar ba a sauraron su ko wani abu makamacin wannan suka canza wannan sunna amma sahabbai ba su kasa a gwiwa ba ba su ɓoye ilimi ba suka ci gaba da yada ilimi cewa sunna ita ce hudu ba a yi ta bayan sallah wannan shi zaka ga sahabbai suna yawan nan nagi akan wannan matsalar saboda yanayin da aka samu wasu daga cikin mahukunta sun saba wannan sunna din saboda haka malami shi ma in aka samu wasu daga cikin mahukunta sun dauki wata sunna sun sun bata ta sun kwafe wa makafata da wata bid'a har ana nema a wannan sunnan ta nutse a cikin wannan bid'a to lalle babu laifi a malamai su fito fili su faɗi cewa ga fahimtar sunna take eh wannan babu laifi cewa wani shugaba ne ba zai sanya ya canza dokan ubangiji ba babu wani shugaba da ya isa ya canza dokan ubangiji ko da ba za mu iya wato fuskantar shi ba saboda gudun fitina wannan ba ana cewa mu je mu fuskance shi mu ce dole dole sai yayi kaza ko min gore ba a'a a komai ana dubawa da maslaha amma dai ba za mu koyi ilimi ba ilimi dole a bayyana shi a nuna cewa abin da yawa kana a sunna shine wato khutba yana zuwa ne bayan an riga ayi sallah sabanin juma'a ko abin da ya kama da wannan a nan mun jinkita tun a wancan zama saboda na gani magana yayi yawa ne a wannan hadisin muka jinkita bayani akan hukuncin khutba ban iri sabanin juma'a juma'a kamar da aka sani abinda yake malamai suka tafi zuwa gare shi shine idan ba ya hudu ba ba ran juma'a to ba ba ya juma'a ba eh kawai kowa sai dai je a zahar ɗansa inda aka ce ba za a hudu ba ba hudu ba sharadi ne na ranar juma'a to amma ita hudu ba bayan juma'a bayan idi malamai kusan jamahiru ahlul ilm kan mu ce ma jumhur jamahiru ahlul ilm sun tafi zuwa ga cewa hudu ba bayan idi ba wajibi ne ba sunna ce muakkada wannan kusan daukacin malamai haka suka tafi har wasu ma sun kokarin su ce ma wannan shine wato ijma'i na malamai cewa sunna ce wannan da shine da ra'ayin khulaf al-a'immatul arba'a Abu Hanifa Imam Malik Imam Shafi'i Imam Ahmad da kuma manya-manya fuqahaul amsa wannan shine ra'ayin su akan cewa khutba sunna ce muakkada wato sunna mu'akkada sunna ce da mazalla yayi sunnanta ta kuma ya limanta akai bai bari ba to amma kuma dai idan aka bari aka kiyin huduban to sallar idi tana nan wannan shine babbanci tsakanin a ce sharadi ko kuma sunna mu'akkada aka ce sharadi to kaga dole sai an zo da ita kenan in ba a zo da ita ba to babu sabanin juma'a in wanda ya sake bai zo da huduba ba to kaga wannan huduba wannan juma'an sai da a yi ta ta zama azhar kuma to menene abin da ya ya kautar da wannan wannan sunna ta manzon Allah daga wajabci zuwa inda kamar da aka sani manzala ya umari da abu kuma ya dabbaka shi a aikace sannan kuma a samu ma bai taba bari ba to wannan al'asulu shine a dauki wannan abin da abin nashi a matsayin wajibi musamman kuma gashi akwai muwazaba a to amma mu mu sami manzala da hadisi guda daya an taba samun cewa shi bai yi ta yin wannan kuduban ba to waɗannan malamai meye ya zama tsari ya kautar da wannan hukunci daga asalin asalinsa na wajabci zuwa ga zuwa wato sunna muakkada malamai wasu daga cikin fuqaha da suka ruwa suka ce saboda shi ai an jinkita hudu ba dan bayan sallah inda ana son ya zama sharadin sharadin sallah to da ya kamata a yi ne kafin sallah din wannan ɗaya daga cikin wata hujjoji da malamai suka faɗa kenan to kaga tunda har an ba a yi shi ba sai bayan an gama sallah din duk wanda koyi ta kubuce masa da uzuri ko ma ba da uzuri ba to sallah ta yi tunda dai wannan sallan an yi ta ne kafin kudu ba da mutum zai kisa warin kudu ban kaga ya tafi abin sa kaga sallan ta yi to shi zama wasu daga cikin malamai suka ce a kudu ban kaga ba maksura ce bi za ta ba ba wai ita ake son a zo da ita a karan kanta ba sallan dai ake so a yi ita wannan suna ta zama suna ce ta manzan Allah ko da ta zama suna ce ta manzan Allah suna mu'akkada wannan shine kusan ra'ayin da na dinga gani suna maimaitawa duk da kan wannan ra'ayi zaka ga ba zai rasa nan abin dubawa ba wannan dalili a ce wannan shi kawai dalilin da yasa wai ya zama sunna mu'akkada kawai saboda an jinkirta shi shi kuma abin da yasa shi hudu juma'a ta zama sharadi saboda kuma an gabatar da ita to wannan ra'ayin kaga magana ce wacce take ba za ta rasa nazari ba saboda wannan ba a kan shi ne ake alakata wajabci ko rashin wajabci ba jinkitawa ko gabatarwa wannan ba a kan shi ne ake sanin wajibi ko wajibi inda maza Allah ya wajabta ko da ko bayan bayan idin ne bayan da muka iya saboda haka sai a ji a ka ƙara neman wani dalili amma dai wani dalilin ba zai zama ba zai zama wato dalili da za a ce za a za a nutsu da shi ba abin da ya fi al'azhar ya fi bayyana min ni shine idan ya tabbata kamar yadda wasu daga cikin malamai suka yi da'awar cewa wannan ijma'i ne na malamai ijma'i ne na malamai kan cewa wannan hudu ban ba dole bane suna ce muakkada to idan ya tabbata cewa wannan ijma'i na malamai to kaga abin da yake kautar da wannan wannan wajabci na hudu ba shine wannan ijma'i saboda kamar an ga maka ijma'i tun daga sahabbai har zuwa wanda suka bi su da kyautatawa suna ga maka ga yanda hukuncin yake wannan ijma'in ijma'i dole ya zama yana da dalili musanad na shari'a dole ya zama akwai abin da ya dogara a kansa to wannan ijma'in da suka yi sai ya zama kamar bayani suke maka abin da suka fahimta daga manzon Allah wannan ya fi zama dalili akan a ce wannan saboda jinkita huduba jinkita huduba wannan magana ce wacce take ba za ta zama rai ya nutsu ba sai dai kamar yadda malamai ke faɗa da yayin da aka samu ijma'i to lalle akwai nasi akwai nasi ko mun sani ko mun sani ba ba wai dole ne aka ijma'i sai mun sani ba sai mun san nasi karara ba amma ne lalle kaga malamai sun yi ijma'i kan abu tun daga sahabbai da suka bi su da kyautatawa to kuma dama malamai suna daukar ijma'i wajen taksisul am ko kuma taqyidul mutlaq in dai malamai suka hukunci ya zo fada sai suka ijma'i suka ce wannan hukuncin yana ya fitar da kaza a ciki ko kuma ga hukuncin sa to wannan suna maka fasara ne kan fasara suka maka saboda haka dole ka saukar da wannan nassin da kake ganin am ne yana da fadi ka saukar da wannan ijma'i mazauni na na bayani saboda haka wannan shi ya fi kamata ya zama asari cewa abin da yake nuna cewa wannan abin ba dole bane shine abin da aka samu tun daga sahabbai da wanda suka bi su da kyautatawa sun ma'abalanci wannan sunna ta kudu ba ba matsayin wajibi ba sabanin juma'a juma'a wannan ana da dalilai da suke nuna cewa wajibi ne sharadi ne ba amma shi wannan wannan ijma'in ya nuna cewa ba dole bane sunna ce muakkada akwai kuma watakila wani zai iya kawo dalili da ake da shi hadisin Aba ibn Sa'id akwai hadisi da yazo a wannan babi da Imam Abu Dawud ya fitar da Imam Nasa'i da Ibn Majah da wasan su ta hanyar Al-Fadl ibn Musa As-Sainani yace qala hadathana Ibn Jurayj Abdul Aziz ibn Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibn Jurayj ya bashi hadisi an Aba daga Aba ibn Abi Rabah an Abdullah ibn Sa'id daga Abdullah ibn Sa'id Abdullah ibn Sa'id sahabi ke cewa shahidu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Eid na halarci sallan Idi tare da manzon Allah falamma qada as-salata yayin da ya idar da sallah qala sai manzo Allah ya ce inna nakhubu lalle mu zamu kuduba faman ahabba an yajlis duk wanda yake son ya zauna sahar kuduba falyajlis to ya zauna sahar kuduba waman ahabba an yadhhab duk wanda yake son ya tafi falyadhhab to ya tafi kaga wannan hadisi a nassi ne a wajen kautar da wajabci din a kuma rijal din sa fiqat ne rijal dinsa amintattu ne al-fadl ibn musa as-sainani fiqatun thabt ne babban amintacce ne daga cikin manyan manyan malamai na wannan al'umma to sai dai wannan ruwaya yanda shi shin far isnadi ya sadar da ita zuwa ga aba zuwa ga zuwa ga ibn jurayj zuwa ga aba ibn abi rabah zuwa ga aba ibn sa'ib to ya sa manyan manyan amintattu manyan manyan amintattu suka rawaito wannan hadisi su ba suna cewa ne ba sa kawo abu a ciki afwan abdullahi bin sa'id a cikin sahabban manzon Allah ba sa kawo shi suna cewa ya ata daga manzon Allah tabi daga manzon Allah kai da kila an fahimci bambancin su galibin marwaita akwai Shab ibn Yusuf al-Qadi as-Sanani wannan babban malami ne ya daga cikin malamai da suka haddace hadisin Ibn Jurayj ana cewa ya mafi abdullahi sana'ani sanin hadisin ibn jurayj to hisham ibn yusuf alqadi da shi da abdullahi sana'ani zumansa da kuma babban malami imam tauri sufyan ibn sa'id al-tauri waɗannan manyan manyan malamai guda uku suna ruwato wannan hadisi ne daga ibn jurayj daga aqa daga manzon Allah mursalat ba tare da ambata wani sahabi ba kaga sahabbai guda uku sun saba masa manyan manyan malamai guda uku daga ciki hada al-tauri ba sun sa masa ruwayan hisham tana cikin kitabu salatu da ilai na al-mahamili da sunan kubra na albai haƙi a tsauri da kuma ruwayan abdullak sana'ani tana cikin musamman na abdullak sana'ani suke ruwatuwa daga wannan sa da yawa daga cikin malami suka ce to kaga wannan malami alfadul ibn musa ya sa a manya manya amintattu guda uku saboda haka wannan ruwaya ake ganin kamar kuskure yayi sanya aba ibn sa'ib da yayi wannan sahabi da yayi ba ruwayarsa ba ce wannan shine abinda Abu Zur'a ya faɗa shine abinda An-Nasa'i ya faɗa kuma shine abinda Abu Dawud ya faɗa Abu Dawud yake hada mursalu an Ata an Rasulillah wannan hadisi daga Ata ne daga manzon Allah talaka tabi'i ne yake faɗa cewa manzon Allah ya faɗa ba a san waye ya ga mishi ba Ata abinda yafi inganci dai shine dai ba Ata ibn Sa'ib nan bane kamar yadda shi wannan malami Al-Fadl ibn Musa As-Sainani ya faɗa ba haka bane akwai ruwayan wasu daga cikin masu rauni suke ruwata daga waki ibn jara'ar ba'asi daga at-tauri daga ibn jurayj daga ata daga ibn abbas wannan ruwaya ce da'ifiya ba za ta kokawa da waɗannan ruwayoyi in ka tuba ake da shi ba saboda haka dai wannan ruwaya abinda aka samu shine a kawai yake faɗa haka tayi yake faɗa cewa maza Allah ya faɗa to kuma wannan marun malaman hadisi ba a amfani da shi ba wannan ba hujja bane bai zama hujja mursal na sahabi na tabi'i yace maza Allah ya faɗa abu bai zama hujja sai yana da abin da ya karfafe shi to amma wasu daga cikin watakila wasu su karbi wannan wannan ƙari amma da yawa daga cikin malamai ba su karbi wannan ƙari ba talaka wannan ruwaya ce shadda to amma wannan murza din wasu daga cikin malamai za su iya karfafanta da wannan ijma'i da muka faɗa eh za ta iya karfafa da wannan ijma'i din sai mu ji cewa lalle ata dan tsakiya wanda ya gaya mishi to amutacce ne kenan inda ya samu labarin to daga daga daga wato majiya ce mai karfi aba ya ji wannan magana me ya nuna mana haka saboda wannan ijma'i da ake cewa ko kuma jamaahiru ahlul ilm suka tafi cewa wannan suna ce muakkada sadaka ko da dai mursal ne daga ata yake rubuta daga manzon Allah to amma dai kasancewa an samu jama'ir ahlul ilmi kuma ijma'i game da wasu malamai suka tafi yana nuna maka cewa dan tsakiya wanda ya ga ma ba din amtace ne ya ji ne daga majiya mai karfi a ijma'i ne zai karfafa wannan mursali din wannan ɗaya daga cikin hanyoyin malamai ne wajen karfafin mursal mursal da ma abinda ba a sani ba kawai shine waye dan tsakiyar sahabi da kutabi to yayin da aka samu malamai sun karɓi hadisin hannu biyu to sai a ce to wannan ijma'in ya karfafi wannan wannan wato wannan mursal din cewa lalle hadisi ne da yaji da aka samu daga majami karfi eh wannan ko an ana ko ta mudallisi an ana ko kuma mursal ne ba a san waye da zakiyan ba malamai suna ta kauya suna wato karfafan ruwa irin waɗannan marasi din da ire-iren waɗannan ijma'a da sauransu da sauransu irin wannan saboda haka wasu lokacin malamai a koda wannan ruwayan bata inganta zuwa ga manzo Allah ba sanadan saboda datsewar isnadin ta to amma wannan ijma'i yana karfafan haka yana nuna cewa ashe wannan yana da asali ilimi ne da aka samu wiki da asali cewa wato ba dole bane sai mutum sai ya ji ba dole bane sai an yi hudu ba saboda gaci inna nakhubu duk wanda zami hudu ba duk wanda yake san ya zauna ya zauna alhasil dai malamai jama'ir ahlul ilmi su su tafi akan cewa sun huduban iri wannan suna ce muakkada ko dai wannan dalili na wannan mursal din ko kuma wannan magana na jamaahiru ahli ilmi ko maka ce ijma'i na malamai da suka tafi wanda wannan ijma'i kuma kaga yana ƙara karfafa shi wannan mursal din wajen cewa an amintu daga da dan tsakiya din wanda ya ga ma abada to sai masala ta biyu shi ma dai gami da khutba ne shin shi khutba idan in za a yi wannan khutba na sallan idi shi ma kamar juma'a ne a fara a zaune sannan a tashi a yi hudu ba kuma a ƙara zama sannan a ƙara miƙewa ko ku a kawai za a yi shi a zaune ne wannan malamai sun yi saɓani amma dai jimhur ahlul daga ci akwai a'immatul arba'a su ma sun tafi akan cewa kudu ban idi kamar kudu ban juma'a ce wato ana zama ana wato rarrabe zama tsakanin tsayuwan guda biyu kamar dai al-istisqa ne kamar kudu ban arafa ne da sauransu kamar da imam malik ya faɗa a cikin mudawwana wannan shi nassin sa a mudawwana yace da arafa da hudba na al-istisqa da hudba na juma'a da hudba na idi ɗaya ne shi a wajensa kuma wannan shine magana ne Imam Shafi'i da sauransu da sauransu wasu daga cikin malamai kuma suka tafi akan cewa a kai tsayewa za a yi a hudba tsayewa kawai za a yi hudba kai guda ɗaya ba dole sai an zauna ba suka ce idan su sun duba sun ga hadisan manzo Allah su ba cika kawo magana zaman nan ba sabanin juma'a juma'a an kawo wannan shine zabin kusan shine karkatan abin abinda shi Ibn Uthaymeen ya karkatan ba ka cewa kawai a yi kudu ba guda daya to amma dai gaskiya wani ra'ayi na jumhuri shi ya fi daidai cewa wannan kudu ba na idi to shi ana zama za ka fara a tsaye sannan kuma za ka zauna sannan kuma ƙara miƙewa wannan shi ne abin da ya fi saboda a bambance su da sallar juma'a da sauransu wani suka a dalili sai ka dalili cewa sauran hadisai an faɗi kawai hudu ba ne na manzala guda ɗaya cewa wani ya faɗa adin kula ka faɗa adin kula ne ba wai an faɗi fillah fillah ya matsala yayi ne ba kawai an faɗi cewa matsala yayi kaza yayi kaza yayi kaza shi kuma rashin ambato ba nasi ne akan cewa kuma ba a yi ba idan aka ce ba ambaci kaza ba to wannan ba tunda aka ce ba a ce a ruwaya an zauna ba to wannan yana bai nuna kuma ba a zauna ba kamar aka cewa rashin ambato ba nasi ne akan cewa kuma ba abin bai faru ba wataƙila an faɗi kawai abin da kake bukata ne alƙadarar mafita aka gaya maka wannan gwargwadon da kake bukatan ka sani kawai shi aka gaya maka amma cewa ana zama wannan wani abu ne da aka sani a sauran kuɗi na manzana da yana zama saboda haka a tafi ta tafi da shi a matsayin matafiya na cewa ana zaman shi ma to wannan shi yafi daidai da aqyas shi yafi daidai da usul na shari'a to sai hukunci kuma sauraron sauraron wannan shi wannan kuɗi ba din kun ga dai wannan musan na aba har ma ya bada zabi ga wanda yake sai saurara wanda kuma kasan wannan ba shi ne mu mazhabin ba na malikiya mazhabin malikiya suna matsawa malik na sani lalle a saurara wannan ya nuna maka cewa wato shi wannan mursa din kaga shi kan shi akwai dai wani bangare je da ake dan tacewa akan sa to malamai sun sabani kamar da nace wasu daga ciki sun nuna cewa musahabi ne mutum ya tsaya saurara ba dole ba wannan shine abin da yafi mashhuri na mazhabin malikiya shine magana Imam Shafi Imam Ahmad akwai riwaya daga Imam Ahmad da yake cewa kuma shi wajibi ne sai an saurara wajibi ne sai an saurara kuma wani wajahi ne a malikiya wajahi ne a mazhabin malikiya ko sai daga cikin malaman malikiya da suka ce wajibi ne sai an saurara wato kaga anan kamar sun mai da shi kamar in zaka sallar nafila sallar nafila asali ba wajibi ne akan ka to amma dai dole sai kai wanka sai kai alula ba inda zaka shiga sallar nafila kace ba alula kuma wasu daga cikin malamai da yawa suna cewa in ka shiga ciki babu dalilin sallamewa in ka san kawai ka ce wai dan nafila ce kawai bari in sallame kawai ban na fasa a sai da dai haka fara in ba dalili ba to sai ka karasa ta to kaga ta wannan mahallin wannan malamai suka kalla cewa idan aka fara sauran kurba tunda dai an fara kuma ka halarci sallar idi to wajibi sai ka sarara a wannan sabanin wanda ya zo ce wani ijma'i ne shi ma wai cewa ba dole sai an sarara ba ijma'i bane akwai riwaya daga Imam Muhammad akwai kuma wajihi a cikin a cikin wato wannan ba yake da suna wajahi ne a cikin malikiya a wurin malaman malikiya wasu daga ciki suna suna wannan sannan a wasu daga cikin malamai wanda kuma wannan kamar shi yafi zama wataƙila yafi zama al'abhar shi ne a ɗauki cewa lallai a saurari kuɗi ba ɗin wannan shi ma wajibi na kifa'i mutukar dai ka samu wasu mai hudu ba din liman ya samu wasu daga shi ya san saurara to sun dauke ma wasu daga mutane masu uzuri mai uzuri zai iya tashi wannan watakila shi ya fi kama saboda idan ka ce ba dole bane sai an ji to shi yanzu me ya amfani shi liman yanzu ya hudu ba kaga ya zama ya zama wani lagawa yake kenan ya kawai zai zai zauna shi zai hudu ba kuma hudu ba na suna ce mu aka da ka ce kuma bai saurara sa wannan ya zama lagawa sau da idan ka ce wai mutane za su yi tafiya a haka a dai ce dai wasu mutane su zauna in suka zauna kuma su ɗauke wasu masu uzuri za su iya tashi saboda idan ka ce a tashi a barbazo a ƙyalin liman to kaka an ƙyale shi shi kadai wannan zai sa a tozatar da asalin sunna din kuma zai sa a tozatar da makasudin huduba din cewa shi jama'a saurara tunda ai huduba ba wai huduba kawai ana yin ta ne kamar yadda mu muke yi ta kasan nan ba masallacin gargajiya kawai an saba kawai akwai abu da ake karantawa a hudu ba wannan ba shi ne hudu ba shi ne a mutane fada amma mutane nasiha fada a gaya musu abin da yake ya kamata su ji to idan aka ce kawai shi ne man zai zo ya kuta hudu ba ba dole bane ko a saurara ta kaga abin ya zama ya zama an ji wani abu mai in sun ji wani abu na duniya kawai shikenan sai su baka a tsaye kamar yadda aka faɗa cikin Qur'ani kuma wannan kuma ba daidai ne ba zargi ne wannan imam malik shi yana son baya ba sha'awa mutum kawai ya dan ya ji sallar idi ce shi ba sai sallar hudu ba ba shi musahabi ne istihbaban abiman ma a wajensa yana kusa ma ka ce da shi kasa ma matsayin hudu ba a wajensa ya aka tambaye shi domin shi an tambaye shi a ce mudawana akan har mata ma da bayi kaga dai mata suna al'ala su kuma saboda su hirma abinci da kuma da kuma amsan masu baki da kuma bayi bayi suna sauri su koma gida saboda su hirma ga iyayen gidansu tamam imam malik an tambaye shi da cewa waɗannan za su iya tashi su gaba su ba tare da sun tawaye hudu ba ba sai yake cewa yake cewa shi ne la'ara an yin sarrafa illa bin sirafin imam ni ba na ganin ci za su juya sai liman ya juya sai ya gama hudu ba to kaga wannan yana nuna cewa wajen imam malik abin na da girma eh saboda haka za a gama litiya muna girma sha'anin mutum da za a gama sallar iri kawai tashi fa abin sa wannan na zai ba ka babaki to mutane ba san su ji ne me ba ka san ka ji bayan ka ka riga ka zo ana ta murna an ji gaba ne ka karshe sarrafa wallahi ladan dan ita kanta wannan ragowar abinda zaka je a faɗa maka a tana maka ubangiji yana da muhimmanci wannan mamal ya cewa la ara an yansarifu illa bi siratil imam mata ne da bayi yake cewa yana ganin kasa tashi da yara kana kasa tashi ne liman ya tashi yana yana nuna maka wato muhimmancin shi kansa wato a tsaya sa kudu ba dafa sai yake cewa thumma zabaha sai manzo Allah daga baya kuma sai yanka wannan kaga shi ma yana ƙara nuna maka muhimmancin cewa abin yanka a wannan rana ana yankawa ne bayan an yi sallah duk wanda ya je ya yanka ba lokacin da aka yi sallah ba bai yi sallah ba yi sallah idi a lokacin ba to kaga wannan ya yanka kawai nama yana ci na abinci ya yanka ne ya ci dadin sa amma dai ba wai ya yanka yayin dan ya tabauta ma Allah da wannan wannan ranar ba saboda shi ga nan ba za ya ƙara ya ƙara faɗa cewa man zabaha qabla an yusalli falyadhbah ukhra makanaha duk wanda ya yanka kafin kafin wato ya sallah ta ƙara wanka wata kaga bata isar masa ba kenan ga kuma wannan hadisi na Abu Burda ibn Niyah yana ƙara tabbatar da wannan sannan sai a gaban manzo Allah cewa man lam yadhbah wanda kuma bai yanka fal yadhbah bismillah to ya yanka da sunan ubangiji wannan shi ma yana ƙara tabbatar da cewa yanka yayin da za a yanka to wannan wajibi ne sai an bada sunan ubangiji sai an ce bismillah Allah ta'ala a cikin Qur'ani na cewa wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alayhi kar ku ci abinda ba ambaci sunan ubangiji ba wa innahu lafis wa na fasikanci to kaga ubangiji kira abinda fasikanci fasikanci kuma ba ba ba makaruji a fasikanci fasikanci duk inda ga ayi magana fasikanci to zanibi ne Allah ta'ala cewa wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi innahu lafisq wannan fasikanci ne manzo Allah cikin hadisi ce ma an haramin damin wa dhukira ismullahi fakulu duk abinda aka yanka kuma aka ambaci sunan ubangiji to kuti mafhumin haka abinda aka sa mushi guduma aka yanka kaga ba za a ci ba mafhumin haka kuma abinda ba a sa ba a ambaci sunan ubangiji ba to shi ba za a ci ba mutum ya ce kawai shi shi da gangan ya ki ambata sunan ubangiji a yankan da zai yi layya ne zai yanka kawai ce shi kawai ba ruwansa zai ba zai ce bismillah ba to wannan ba za a ci ba in aka ci an ci mushi saboda me saboda Allah ta'ala cewa la ta'kulu karkuci kuma ya ƙara cewa kuma inna wa innahu lafisq wannan fasikanci ne to waye yake san shiga fasikin fasikanci kuma kaga ba wanda yake san ya shiga saboda haka duk wanda yaje ya ya samu wani abin yanka ya yanka ma wani ubangiji kaga wannan dama magana ma sunan ubangiji ai bata su ba kawai ya yanka mukaddara ce ya yanka saboda Yesu almasihu ko ya ce kawai wannan ya yanka ne saboda wani aljani to wannan ba ba za a ci ba kun ya gada ba ya sauke abinda ya sauke tun daga alhamdulillah zuwa bin jinsi wannan nasi a wajen to ba za a ci ba tunda dai har ya faɗi sunan wani ubangiji sannan kuma idan ya ganganta kin karanta bismillah a wajen yankawa saboda kin ganganta cewa bismillah wato in yayi da gangan da gangan yake cewa bismillah to kaga yanzu aizan yayi zunubi kuma fasikanci ne fasikanci karami ko ba ubangiji ya ce inda hula fis kuma ya hana a ci dan haka wannan bai halta a ci ba duk wanda ya ce da gangan ba zai ce bismillah ba aka tuna mushi ce shi ba zai faɗa ba to wannan ko da musulmi ne shi ba za a ci ba manzo Allah cewa ma an haramin dami wa zikra sunullahi fakulu ya kuma cewa wala ta'kulu ma lam yuzkar ismullahi alayhi wa innahu la fisq malamai suka ce saboda annahyu kuma wannan ya dace da kaida na shari'a kaida na fiqhiyya cewa annahu yaqtadil fasadul manhi anhu nahani idan aka hana ka wani abu to abin da ke hukuntarwa shine idan ka zo da abin da aka hana kanta wannan abin ya lalace yanzu da aka ce kar mu kirkiro wani abu a cikin addini da muka kirkiro to abin da muka kirkiro sunan shi lalataccen abu yayin da Allah ta'ala ya ce ya ce wato in za a yi in za a yi cinikayya ka ayi riba to yayin da cewa duk cinikin da ya shafi riba to lalataccen ciniki ne to yayin da kuma aka ce ambaci sunan ubangiji ka ƙi ambata aka ce kuma karka ci abinda ba a bashi na ubangiji ba wannan ya nuna cewa in aka ci an caɓa ta can shi ne annahi ya tsadil fasadi mani a nan wannan ƙa'ida ce min kawaido alfiqhiyya to sai dai abinda iskali da zai zo shine wanda ya manta ma musulmi ne zai yanka amma sai ya manta bai ambaci sunan ubangiji ba to shi wannan za a ci ko ba za a ci ba idan muka duba wannan hadisi cewa ma'an haramin dami wa zikir smullahi fakulu to kaga wannan sharadi aka faɗa guda biyu to fa wato sharadi kuma yana hukunta abinda aka yin kuma ba a dace ba to amma idan muka lura cewa shi a wannan ayar Allah ta'ala cewa yi wa innahu la fisq wannan fasikanci ne shi kuma wanda ya mantuwa fasikanci yayi ba fasikanci yayi ba to kaga yanzu wannan sai da yawa daga cikin malamai suke cewa to kaga za a ci akwai mace tsakanin wanda wanda ya manta saboda shi yanzu tun da ya riga ya manta ba zai iya riskar da wannan mutuwan da ya ba ya ce ba zai dawo da ran abin ko ya ƙara yankawa ba zai iya ba to shi ma ubangiji la yukallifu lahu nafsan illa wus'aha wannan shi ne magana na farko sannan kuma na biyu suka ce wannan shi ba fasikanci yayi ba shi kuma abinda aka hana mu shine abinda aka yanka aka yi ambaci sunan ubangiji da sunan da fasikanci ko dai ganganci ko kuma da shirka amma shi wannan ba shirka yayi ba sannan kuma suka ce idan muka ci kuma wannan zai bayi albazaranci nama gashi ana gani kawai haka aje a ce za a yar sannan kuma ko da ma bai ce bismillah ba tunda mantawa yi mun tabbatar da shi musulmi ne a cikin zuciyarsa akwai bismillah tare da shi sannan kuma in ma wato shi bai halarta da bismillah ba yayin da muka ji za mu ci abu za mu ci nama za mu ce bismillah to mu mu ce bismillah sai mu ci abu mu to wannan da wannan ne malamai suka ce ga wanda ya manta to shi wannan babu laifi a za a ci sabanin wanda ya gangancin barin bismillah wanda ya gangancin barin bismillah shi wannan kai tsaye aya ta wata ce wa innahu lafisq fasikanci ne wannan yayi ai fasaka an amri rabbihi ya fita daga cin umarnin ubangijinsa kun kusan kuma ubangiji shi yana da isa duk bawa yayin da ya je masa da isa to ba zai asabu ba kamar sallah ce mutum kawai ya ce shi tun tuntuni ya je a zahar yakin sallah a zahar sai ya ce shi kawai ba isa bai sa shi ya sallah a zahar ba sai lokacin magariba to tun da ya je ubangiji da isa kuma ubangiji ba zai karba ba saboda shi ubangiji almutakabbir ne to wannan shine shine bambanci tsakanin hukuncin guda biyu saboda wannan ina jin kai tsaye sai mu shiga cikin wani hadisi a wannan dai wannan hadisi yana ka tabbatar mana da cewa a ibadan layya to ana son wato ga wanda ya samu dama ya tara wadannan abubuwa da aka faɗa na farko dai tara zikiri ga ubangiji sannan kuma ya tara sallah ya sallan idi a ranar sannan kuma ya tara yanka sannan kuma ya tara yin mutane wa'azi wannan abubuwa guda hudu ranaku ne abubuwa da makasudi ake so a wannan ranar lalle kowa da kowa ya same shi mutum ya je tun wani watan in ya shiga ya ci gaba da fikirin ubangiji yana kamar bari wannan makasudi ana san shi musamman kuma a ranar idin da shi ma sannan kuma ya yi sallah sallan idi kai da ce wannan kuma kai hana mata za mu zo hadisi da ke nuna cewa mata ma za su fi sannan kuma a ya yanka in ya samu dama sannan kuma in ya samu dama kuma in ya ga ya umar ta wai haidan muna kaga wannan ashe duk abin da manzo Allah yayi manzo Allah yayi yayi zikiri ya yi sallah iri ya yi yanka ya yi hudba abubuwan nan guda hudu sai za ka kokari kwarai da gaske yayin da ranar iri ta zo to kakka bari a wannan in za ka kara kuma sai ya sadaka kuma Allah ta'ala ya cewa fakulu min hawa at'imul ba'is al-faqir ku ci kuma ku yi sadaka to wannan abu wannan ibaduka guda biyar to kar mutum ya bari a bashi a baya ranaku ne wato na farin ciki ranaku ne kuma da kai kokari ka kin samu wani farin ciki shi ma a cikin zuciyarsa Allah ta'ala ya karɓi mana ibadunmu da hannun dama sai hadisi na na gaba da 153 mala cewa an Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu qala shahidtu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yawm al-eid fabada bis salati qabla al-khutbati bila adhan wala iqama thumma qama mutawakki'an ala bilal فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال تصدقنا فإن كنا أكثر حظ بجهنم فقالت فقامت امرأة من من سبطة النساء سفعاء الخدين فقالت لم يا رسول الله قال لأن كنا تكثرن الشكاه وتكفرن العشير قال فجعلنا يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتيمهن wannan hadisi ne daga jabir ibn abdullahi ibn haram shi sahabi ne babansa sahabi ne ya daga cikin manya-manyan sahabbai na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma faqihai ya kuma daga cikin waɗanda suka fi kowa yawa hadisai bayan manzan Allah suka fi kanta da hadisan manzan Allah qala ta shahidtu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yawm al-eid na halarci sallan idi tare da manzan Allah fa bada bis salati qabla al-khutbati sai ya fara da sallah kafin hudu ba bila azanin wala iqama ba tare da yayi kiran an kira sallah ba tare da an yi iqama ba wannan kaga shi ma anan kamar yadda ya gabata yana ka tabbatar mana da abinda duk waɗannan hadisi suka mana bayani cewa hudu ba ana yin sa ne bayan sallar idi kaga shi ma yace fasalla fabada abi salati qabla khutbati bila adhan akwai hadisi daga Abdullahi dan Abbas yace ashhadu ala rasulillah la salla qabla khutbati thumma khabab wa hada wannan lafzi ne da Ibn Abi Shayba Abdullahi as-Sanani yana rubutawa da sanadin sa ingantacce zuwa ga Abdullahi dan Abbas shi ma cewa manzo Allah yayi khutba bayan sallan Idi sai da yayi sallan Idi sannan sai yayi sallan sai yayi khutba ana rubutawa kuma daga Uthman daga Ali kamar yadda muka faɗa jabir yake cewa bila azanin wala iqama sallan idi an yi ta ne ba tare da kiran sallah ba tare da iqama ba wannan an rubuta wannan ma'anar daga da yawa daga cikin sahabbai cewa sallan idi ba a yi mata iqama ba a mata ba a yi mata wato kiran sallah wannan shi ba za ka za ka ji ai an saba me nisa a fada to za ka ji nisa aka fada kuwa a ibnu abi shayba wanda wannan ba jabir ne kadai ya rubuta wannan ba ibnu abi shayba a cikin musannaf dinsa yana rubutawa daga waki' ibn jarra ar-ra'asi daga isra'il ibn abi ishaq as-sabi'i ibn isa ibn abi ishaq as-sabi'i daga simak ibn harb daga mughira ibn shu'ba mughira ibn shu'ba simak yake cewa annahu salla yawm al-eid yayi sallar ran eid bi ghairi adhan wala iqama ta da yayi kira sallar ko ba ta da iqama ba wannan mughira ibn shu'ba sahabban manzo Allah ne simak ibn harb wannan ruwaya ruwaya ce hasan simak ibn harb abul mughira al-kufi saduq ne hadisinsa kikkiawa ne sannan kuma abu wa'il tunda isin sanadin wannan ruwaya akwai magana abu wa'il yana hikaitowa cewa kanu yu'adhdhinuna fil adha wal fitr an tambaye shi ruwaya daga marwan ibn muawiya daga isa ibn al-mughira aka tambaye shi cewa kanu yu'adhdhinuna fis salati wal fitr sun kasance masahabbai suna yin kiran sallah a idi guda biyu da ake da shi su ce da a'a wannan duk da isnadinsa akwai rauni muawiya marwan ibn muawiya al-fazari mudallis ne kuma bai sarha jin daga isa ibn mughira ba kuma isa ibn mughira wannan shi ma majhul ne to amma dai wannan ruwayan akwai shawahid dinta ta da shawahid ruwaya ce wacce take ka'aicewa ta tabbata sannan banda wannan haka ake rauta daga daga Uthman bin Abdullah dan Abbas haka ake rauta daga Abdullah dan Abbas abin da sa suka faɗi wannan saboda wasu daga cikin sahabbai an samu sun saba wasu daga cikin sahabbai an samu sun saba ijtihadin su ba wai sunna ba Ibn Zubair da wasu daga cikin khalifofi na Banu Umayya su suka suka koma suna yin su ma iqama da da kiran sallah ibn zubair abdullahi ibn zubair da can yana daukan fatawa ce ta abdullahi dan abbas cewa idan aka tafi za a yi idi abdullahi dan abbas ya bashi fatawan cewa ba a yi ikama ba a yi kiran sallah kasan abdullahi dan abbas a cikin sahabbai ba ba kowa ba kusan ya dara su ilimi da yawa to kuma abdullahi ibn zubair tabbas abdullahi dan abbas ya dara shi ilimi inda abdullahi dan abbas yana katar da har manyan manyan almuhajirun ma ba ma ba ba shi karami ba har manyan sa ba wanda a ciki akwai abdurrahman ibn auf shi abdullahi ibn abbas wani lokaci ya rika kantar da su har qur'ani shi saboda haka shi al-bahrul al-habrul habru ne shakundum ne a ilimi to kai abdullahi ibn zubair da ya tambaye shi kusan ya shi ma ya kalifanci yayi to ya tambaye shi sai ya rika dabbaka wannan a wannan sunan da abdullahi ibn abbas ya gaya mishi to amma daga baya watakila yana ganin kamar fatawa ne na abdullahi dan abbas kuma ya ji cewa daji watakila ya ji labarin wasu daga cikin kamar muawiya shi ma ya rika yin kiran sallah da da iqama sai ya dawo daga fatawan abdullahi dan abbas sai kuma yana kiran sallah din eh wannan ya ji ya kuma yi daidai daga lokacin da wasu na ganin kamar wani abu ne ya shiga tsakanin su yana ya yi daidai ne a lokacin kasan ana iya samu tsakanin wani da wani manya manyan mutane amma wani abu ya dan shiga to sai ya daidai lokacin da kuma ya daidai yin wannan abu kuma da ma wani abu ya shiga wannan shine abinda abinda wato abu yake bada labari ba wai yana magana cewa wai sai da suka yi fada ne sai ya daina cewa to bazan daina amfani da fatawansa ba sai ba ma shi wannan ba sabai ba sa irin wannan a wannan yayi dai lokacin ne riwaya kamar da ibnu abi shayba yake fitarwa daga yahya bin sa'id al-qattan daga ibnu jurayj daga aba annabi ibn zubair sa'ala ibn abbas ibnu zubair tambaye ibnu abbas qala cewa kana nabi bainahuma hasan lokacin nan wato babu wani abu da suka dan saba tsakanin su da Abdullahi dan Abbas wa qala sai ce la tu'dhin wa la tuqim karka kira sallah karka iqama kaga ashe fata wasa ne bai ga mishi ba magana ce da manzon Allah ba fadan ma sa alladhi bainahuma adhara wa aqama sai daga baya kuma yana iqama kuma yana yin kiran sallah din to kuma sai a ba yake faɗin cewa kuma akwai wani abu dama ne da shiga tsakanin su to wannan sai wanda bai fahimta ba tsammanin cewa wannan shi ta wancan a bana fatawa ce kawai abdullahi dan ba sai bashi kuma zai ya dawo daga fatawansa kuma kuma ya daidai da lokacin akwai dan abin da ya dan shiga abin da ke iya shiga tsakanin mutane guda biyu to wannan dai koma dai bai dai wannan dai abdullahi bin zubair bai dace ba abin da yayi bai dace da sunna ba wannan wannan kaga ba shine abin da aka samu daga sunna na manzon Allah ba an ce farkon wanda ya fara yin wannan abin da ijtihadin sa shine Muawiya ibn Abi Sufyan kamar yanda sai wasu daga cikin khalifofi suka dauki ran ra'ayi Muawiya dinga yin wasu abubuwa da da ijtihadin sa wasu ya daina wasu kuma ba asali ba shine yayi a matsayin shari'a ba kaga kamar yin hudu ba da yake yin zai hudu ba ya zauna ai wannan yayi saboda yana da jiki ne daga baya su ne su kalin zan tsabar san iyawan tsiya su wanda suka biyo bayan shi suka kuma su zama suke yi kasan wani lokaci a sarki ko shugaba yana yin wani abu a matsayin larura sai kuma yan bayan na iya su kuma kawai su mai ita sunna eh to kai su su warwa da kuma suka mai ita sunna baki daya amma shi jiki ne ya bai ita shi sosai gab da kashin rayuwarsa sadaka sai kuma yana zama to ma'awai kuma daga cikin wato ijtihadin da yayi sai rika kiran sallah ya kuma dinka yin azan iqama a ranar idi wannan shine abinda Abubakar ibn Abi Shayba yake fitarwa daga Waki ibn Jarrah al-Asi daga Hisham ibn Abi Abdullah ad-Dustawi da Qatada ibn Da'amt as-Sadusi daga Sa'id ibn al-Musayyib Sa'id ibn Musayyib na cewa awwalu man ahdatha al-adhan fi al-Eid Muawiya ya faɗa wannan magana to akwai kuma ruwaya da yake da ake ruwaitowa daga Abdullah ibn Idris yake ruwaitowa daga Husayn ibn Abdurrahman as-Sulami yace awwalu man adhana fi al-Eid Ziyad Ziyad ɗaya daga cikin wato manyan umara na Bani Umayya wato kai yana nuna maka cewa Muawiya duk da yayi wannan amma ba shi ya shahar abun bai mai da shi mashahuri su kalmomin su suka dauka sai daga cikin abubuwa da kamar kiran sallah ne na biyu kiran sallan farko da Uthman ya kawo shi ya kawo ne ma ba masallaci ake yi ba ya ga da bukatan a kira sallah saboda mutane sun ƙara faɗi an yi waye an yi waye sai ya dinga cewa a je wajen kasuwa a riga gaya musu kiran sallah a riga musu kiran sallah na farko za ga wasu yanzu magagari sai sun yi shi za ga wajen malkiya ma muna bayin wannan mummarin to kaga wannan usman ba yayin da shari'a ba shi yayin da kawai dan ya wata bukata da ya gani to irin wannan ijtihadi da irin shugabanni kan yi wannan baya zama shari'a duk abin da aka yi shi saboda wani dalili usman kaga yayi ne saboda ya kira mutane dan lokacin ba da abin da za a kira mutane ba agogo ba kaza ba kaza sai aka sai da aje kasuwa a riga ga musu cewa to sallah sallah sallah sallah ayo a bar ciniki kuma ba ma a masallaci ke yi ba to sai wasu kuma yan ba na iya su kuma kuma a masallaci ma suke yin su abu su da wala ko ba daidai ne ba abu shi na albani ya ta rigima kan wannan wasu daga cikin mukallalai suka dinga rigima da shi dan me zai faɗa haka saboda ya ce wani abun wata muhdath ne abu ne wanda yake yayi faka ba da bid'a dan Usman shi ne in kana so kai dabba kai na Usman Usman zuwa yake aje can ba can ba wani je na mutane a raga musu wato sallar juma'a ya gabato a dawo a zo a zo a zo in kana so kai irin wannan amma ba a zo a mai da shi kamar wata sunna ba ba sunna ba ce to ita ma haka irin wannan da Muawiya yi wataƙila da yayi kawai sai aka samu wasu daga cikin kulafa sun dauki wannan wannan abubuwa suna yi wanda kuma baya zama sunna shi yasa a shi yasa wato ake ruwaitowa daga Muhammad ibn Sirin yana cewa to wannan muhdath ne wannan muhdath ne wato abu ne wanda ke bid'a ce a cikin addini kace za ka yi azan da ikama wannan bid'a ce a cikin addini cewa sahabiwa da sahabiwa da yayi to wannan ne baya tunkuɗe sunan da manzo Allah ya mutu akan ta eh sahabi dan yayi wani yayi kaza yayi kaza to wani kuskure wannan kuskure yayi kaulan wahidan babu wani tantama da ake da shi kan wannan sadaka as-sawab yana tare da jumhurin malamai na cewa wato ba a yi mata ita wannan ita wannan wato kira sallah din ba a yi mata ita wannan sallah ta idi ba a mata azan ba a ba mata iqama duk wanda yake kuma yanzu saboda kawai ba awai ko abu labin zuwa zai koma yana yin mutane ikama da wani bid'a ne a cikin addini ba a tsayawa a ce wai tsakanin wani malami da ra'ayin da abin da manzo ya mutu akai wai sabani akai wannan ka wuro ta malami ke kiran shi mal ilmu nasbuka lil khilaf safahatan bayna rasuli wa bayna ra'ayin faqih ba wai ilimi shine kace wai ai sabani kace sahabi ya saba ya saba wato a manzo Allah ba dan sahabi in dai sahabin ne ɗayan uku ne kaga ya sa manzo Allah ko dai bai san sunna ba wannan kuma kaga babu abin da ke na cewa ko Muawiya ko Abdullah bin Zubair sun cewa wannan ita ce sunna babu abin da ya nuna haka ko kuma yana ganin cewa duk da matsala ga yanda yake yi to amma wani abu da ishtihari zai shiga ciki sauran sahabbai kuma suka nuna mushi ishtihari ba zai shiga ba kaga fahimta ce wannan kamar yanda wasu abubuwa da yawa ake kawowa a irin wannan yanayi kamar dai saki uku ne ce kalma daya ita mata daga cikin abubuwan da za ga ake ta taɓa da wasu daga cikin mutane an ce umar ya kawo waye waye da sauransu wannan aisha ya zama ijma'i kaza kaza kaza kaza ba dai muna wannan matsalan bane matsala ce mai zurfi na lokaci yayi kudu da sauran to ai muti da abu da kasu wannan wannan dole sai dai mu kwana dole sai dai mu kwana ibn abi shayba yana ruwaitowa daga abdul wahhab at-taqafi daga ayyub ibn abi tamim as-sikhtiyani daga muhammad ibn sirin yake cewa al-adhan fil idaini muhdath kiran sallah ranar idi ka kira sallah wai kowa ya kama wannan muhdath abu ne wanda yake yarraq daga baya ne wannan abu yazo saboda haka wannan shine sunna za a babu labari kuma yanzu yadda mazana ya tashi daga inda yake tafi wajen mata a shiga mata na zuwa sallar idi mata na zuwa sallar idi a ciki kuma akwai daga cikin wata mace aka zo aka ba da suffa na kumatinta ba shi kaga ba niƙabi ta sa ba masu niƙabi dole ne kuma dole ba shi ma za mu zo mu magana kan wannan ba wai yana cewa ba musahabi ne a sa ba kawai wani ya je ya fahimci an ba daidai ba amma shin ya zama wajibi ko ba zama wajibi wani daga cikin abin da ake da sabani da wasu daga cikin malamai musamman malamai na mamlaka sun ba da amsa ma wannan hadisin sannan kuma a cikin hadisin akwai cewa suna cire ɗan kunnayensu da wasu daga cikin kayan kayan kawansu suna sun bayar a matsayin sadaka akwai abubuwa da yawa da za su shigo cikin wannan da gaskiya akwai shin sun yi ado ne suka tafi wani irin ado suka yi a tuwon da suka yi sannan kuma gagarumin kyauta dama yana halitta ga mace ta yi ba tare da izinin wato waliyan al'amarinta ba ku za a kuke kyautar da aka hana mace ta yi fa akwai wani gagarumin kyautar da aka je aka yi za ta isa waliyan al'amarinta ce rigima kamar mijinta kamar sauran waliyanta don aka wasu daga cikin hadisi ne ba ba za in aka zo mishi da irin wannan sai ce a ta yi ta nemi izinin mahukuntan al'amarinta tukuna kamar mijinta to anan kuma kaga shi kuma sun bada kyauta ba tare da sun nemi izinin kowa ba mazala ce su kyauta to insha Allah idan muka zo waɗannan abin da suka bar saura su zamu bi mu dan tattauna sai kuma mu je hadisi na gaba insha Allah ta'ala abinda muka hadari Allah ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ta'ala ya kai mana wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin alhamdulillahi rabbil alamin
wani al'arasi za ka ce ya shafi ya shafi ya shafi al'arasi ne larasi wani
oke ya shafi na gane oke a shafi a shafi shine mai wannan mai kawo waraka daga ashifa kawo waraka shine a shafi alaikun salam game da haka na haka yawan tala haka wanda ya yanka yana
haka haka haka haka ne haka ya kasance musulmi da gangan saboda saboda na da ya yi tabbas da ya kasance kuma wata suna hada na aka bashi cewa shi ba za a ce ba to shi ya za a ce su waɗannan gashi a kamar tazi ne ta ji tura bangaren da aka mata eh duk wancan da yake kabuli ne haka shigar da na cewa za mu iya samar da kyakkyawan da kan cewa shi da yanka ma ba Allah ya kawo ba haka amma kuma a kan cewa shi shi wannan nasi ne na a cikin qur'ani وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامهم حل لكم وطعامكم حل لكم Allah ta'ala shi ne ya zai faɗi wannan a cikin sunan al'ami cewa abinda suka abincinsu abinci a nan abinda ke fara shigowa shi ne abin yankansu to kaga wanzu wani ana da nassi to amma wannan nassin nasu abinda zai fitar da shi shi ne abinda suka yi suka mishi shi matsayin wani ubangiji da za su yanka ko da yankansu halal ne sai sun yanka ne saboda suna girmama wani ubangiji shine ma uhila li ghairillah wannan kai tsaye ba za a ci ba kaga wannan shi ma ya fita sannan kuma duk abin da suka yanka ba su yi shirka a cikin sa ba ko da su ba su ambaci sunan ubangiji ba tun da su ai sunan ubangijin ba dai za su faɗe shi yadda muke so ba wannan za a ci saboda wancan nasi din an fahimta sabanin abin da suka yanka saboda fasikanci kuma shi wannan kaga ba za mu ci ba shine ayan take karar ambata muku cewa la ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi wa innahu lafisq saboda haka shi wancan qur'ani kai tsaye bai ga mana cewa ga an mana rangobi zamu ci shi kuma wannan la ta'kulu aka ce ayan ce a suran ne dai aka ce kar ku ci kuma aka can gaba aka ce wa innahu lafisq to kaga duk abin da ya shiga cikin ma'anan fasikanci to kaga ba za mu ci ba tunda ubangiji ya ce la ta'kulu a farko shi kuma na kawo maka ka'ida na ka'ida fiqhiyya cewa annahyu yaktadi fasadul manhi anhu duk abinda aka hana to yana nuna maka cewa abinda in ka zo da shi din to ya nuna ya lalace to shi kuma wannan an samu kuma abinda ya fitar daga da abinda kafirai suka yanka mutukar ba shirka suka yi ba ba kuma girma wani ubangiji suka yi ba to wannan kuma an halatta mana shi muci wannan ya kaga ya fita shi kuma na wancan musulmi bai fita ba ya shiga ciki kuma ma da konan ta'adir da ka faɗa ma sai a masa haka ne sabanin in yayan in ya manta wannan kaga mantuwa ubangiji ya fitar da mantuwa a cikin duk wani sha'anin abin da ake daukar alhaki a kansa la tu akhidna inna sina aw akhtana duk da wasu malamai shi ma anan suna cewa idan ya manta bi abu sunan ubangiji ba akwai wannan ra'ayin ita kanta ban kawo bane laifin cewa laifin sa ne babu ta amma wannan baya dauke mishi alhakin cewa kuma ba za a ce ba saboda ubangiji mazala ya rataye wani sharadi ne guda biyu yanka kamar yadda in ya ce ya manta da zai ce ya manta ne ya samu guduma kawai ya kwankwada dabba amma ya ce ya manta to za mu ce mantuwan babu bai da zanibi amma ba za a ci ba to wancan malamu suka ce to shi ma wayan cewa bismillahi to ko da ya ce ya manta saboda mazalla ya ba sharɗin guda biyu ya ba ta shi ba za a ci ba akwai wani ra'ayi sai dai kuma galibu da yawa da cikin malamai ciki hada yawatin malikiya su suna ganin za a ci idan ya manta shi ne da kawo waɗannan al'alai tabarata watakila abin ya fi fili sha Allah ta ma sha Allah a wannan na kirsimeti ai ba za a ce ba kar wanda ya bata makansa lokaci kan kirsimeti duk wanda yake cewa wai a ce abincin naman kirsimeti to ba shi da ayan da zai kuwa kare kanshi ba kuma da sunan zai kare kansa don abin da aka halatta maka abin da aka halatta kawai shi ne alawa da waye da sauransu da shinkafansu da waye amma ko ni ne na yanka yanzu da za su zo kawai kwatansu in ce zo in yanka musu ni kuma na yanka musu to in na yanka in dai wadan wannan ranar ne shine uhilan da gairin lahi ba za a ci ba saboda an yi da a girma wani ubangiji shi kuma ubangiji cewa yayi manzo Allah ya ce ka gaya musu inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin ba amma Allah shirka a wannan shirka ɗaya daga cikin wannan abubuwan guda da aka faɗa guda hudu to wannan ya maida abin ya zama ba za a yi ba za a ci ba na a a sai ka ji abuja wallahi ba sa ji maganar mu in suka da wai sai su kira malamai eh na musulmi ko kuma su kira musulmi su yanka musu dabba ne sau da ka zo karin karbo sai ta ai musulmi da kokon ai ba ai ba ba daga nan ne ba shi duk wannan ba daga nan ake ba maganar sun girmama wani ubangiji da wannan ranar da wannan ranar ne ita ce kawai kamar kaji ba da ake zai ma yin kakko a sinamaki haka wannan ba ba ba ba za mu kallafa maka ba mazala mazala an zo wajen shi aka aka ce mukan je mu sami irin wannan abin da ka faɗa din sai mazala ya ce to kar ku za ku ta ku yi bincike ku ku ambaci sunan Allah sannan ku ci mana saboda haka duk abin da ya zo kai ba ba bincike ne kake da yakini ba cewa guduma aka sa mata ko irin yadda ɗan china ke wannan ke wani yanka haka ba ba daidai ba to in ba wannan ne ya zo maka ba kawai dan an kawo maka nama kawai in kana da bukatan ka ci ka ci kar ka ce bismillah shi sa ba a- ba- ba sa mu dinga yin ta'ammuki muna da zurfi wajen wajen bincikawa Eh, to eh, to, eh, dama dai ba ce ya bincika ba mazala wannan shi take sunna da in ka zo ka an kawo maka abu ba ya ba ba ka da yakini cewa shirka aka yi ba to kawai ka ci abinka in za ka ci in ba ka ci shi kenan mana akwai inda ke ka kai ka san kana da lokaci wanda haka
Ah, shi ma dai misali za ka ce ka ci in ka ci nama ɗin da suna ke ka san da wani suna wani ba wanda ce wani a to aka yanzu kana da murajjih kuma na kana da murajjih abinda zaka rinjayar ka misali ka ka zo inda su da ma can su ba ba- su samun guduma suke su make shi ka kuma san haka ai ka da yakini kuma ka da yakini cewa su ba su bayan kawa suke ba wata sai sa akwai wasu abokai na da suka biyo ta ƙasa ka ga irin yin cinyoyin da ake yi da gagara nama da abin da suke tafi wani sai suka tafi ba ko ya aka yi suka ce har yau ake ko ya haka da daga sun jama kansu shi kenan sai suke ci da dai sun jama kansu Eh, inda sun ci farko al'amari sai bismillah shi kenan idan idan kana garin da ko ko unguwan ko gari ko wani waje da ka tabbatar cewa su ga yanda suke yi ko kuma ka san cewa su waɗannan eh, yan kabila ce kaza an san kuma su ga yanda suke yankan su bayan ka tafi sabilillahi suke ba bayan ka tafi da jini ba to wannan kaga wannan kai tsaye aka da ki Allah ya wuce mana.
A kan Na kan.
san mu mu ne muke da hukunci ne.
haka To zan yi kai. Mu a tsakanin babu wani tsari.
haka So da haka musamman na kawai kashi ba yake. Inda inda ta zaɗe da zaɗe in sai wani a sai.
idan Ba su ba su da mu muna da hukunci.
haka Cewa in zamu yi kai.
amma da suka yanka Amma su mukaddara irin 'yan china da suka yanka kulla kan suka yi jini ya fita eh misali akwai masu kulewa.
eh misali da suka kulle jini ya fita jini ya fita jini an fitar da jini Akwai masu kulewa ne.
kuma babu shirka
Ai ba ku da su ba ruwa ba.
kuma ahlul kitabi ne za a ci wannan eh an kashewa ne kawai ai kashewan shine ai kashewa iri iri ne akwai kashewa da wanda ba za a fitar da jinin ba za a sa jinin ne ya kume a wani waje wani shi ake shi ake cewa ba za a ci ba amma yanzu ahlul kitabi muka samu na farko ka su ahlul kitabi an fahimci wannan dabi din su ahli kitabi ne sannan kuma suka zo wurin yankawa din ba su shirka ba sannan kuma bai dace ranakun da su girma wani ubangiji ba sannan kuma illa iyaka dai ba su yanka irin nan ba amma sun fulla kan jinin ya kwarara wannan za a ci ai wannan alharamin damin ya zo a ai shi a ai magana Allah ce kuma ai ko Muhammad suka faɗa a wurin nan wallahi ba za a ci ba yau da mutum zai zo yanka ce Muhammad yake da- da Muhammad zai yanka a wani ayar ta banna abinci ina maka ba za a ci ba ba in a ce Muhammad kaga ina ga magana kuma wani kuma duk wanda ya je ya kira sunan wani ubangiji a wajen yanka to wannan dabban ta zama mushe ba za a ci ba shine inna salati wa nusuki wa mahaya wa mati lillahi rabbil alamin wata bai sa da gane shi cewar kisa ne kawai don wasu na ga kama kaza a kuka kashe kai da kuma kuma kuma wani idan yawa wani ke kan wani ya wuce wani ke shi wanda kawai shi
Wasu za a jinya a wanda ya yi. Yaran da da ranka ka yi a gaba.
akwai da sai akwai a da ce zan yanka kawai samu abin da sai daga wani matashi ya gari ɗalibi na ya ko mugi da tare za ka yi wanda shi ba tare za ka shi ba wuce ai guje kan zai wuce da ta ba da ta zuwa ba da ta samu damar wani ke da wannan kaga dai yana daga cikin eh yana daga cikin wani zai raunin zuciya kawai don mutum kaji an ce in jesus name kuma ka ta ka ta cewa wani mm mm ina ruwanka da wani mm mm in jesus name ma'ana fa bismil masih da sunansa in aka ce da sunansa me ake yi ba ba ba ba ba ba- ba da sunansa ake ake tawassuli ba ba tawassuli suke ba roƙon ubangiji suke yi da wannan sunan nasa to kai gashi ma an ce ma har nan- har annabin ka kai an ce karka ma yi roƙi ubangiji da da alfarmansa aka hana ka wannan ke na kogar to da sai kuma ka ce sai ya ce wannan wannan kaga wasa ne da addini gaskiya ya daga cikin dai wato masifu dai na na al'umma na a to lokaci ya yi kama shiga hakin mutane inda ba yawa ka jinkita
ilimin nasu ne ba na magana ya kafa to a wani darasin ne ne?
ba ya wanda zai su bane na
wasu alhamis ne? A to wannan ba gwara ka yi ba muka zo kama fara katu sai mu- sai mu an shaida?
kar ka manta ko ka zarfi ya wani wani ala- wani alamari ne da suke
To.
wani sai a mun suna kokari wurin misali su alakanta cikin zamani da da da Qur'ani da hadisi.
Eh.
suna kokari sosai kawai na magana so amma da aka jefa sosai sai aka rubuta shi wani hadisi da yake magana akan mutum Allah sauraro ne ta gaban sai ke ana da su bai sa da Eh. haka sai su ke alakanta wannan lau ba sai da hadisi ba akwai wani abu da ke da wani da ke da wani da ke da
Eh, da rayu ya samu ka wanda inda za su wani ne a ciki ba ga abin da za a yi gani ba so a gaske su ta wurin da mazan da ya fi israeli da ya fito wannan kuma ya wuta wurare wanda suka fi wani hazin kuma sun tabbatar da abin da ya shi wata zai ba mazala kuma ya wanda ana su magana da su eh, to su suke alaƙa ta wata hadin su ko su da haka ne za mu ɗauki wani ra'ayin cewa mazala to na rumi ke nan da misali ba mutum ba ne irin haka na gane Ah, sai suka da kisha a ma'auni da za su azamta hadisin da ka san kana ji ba kowa ne in ka gashi ya tsaya yana yana cewa zai zai zai yi tattaunawa na kawo hujja da wanda ba musulmai ba to shi kuma wani yake lazanta cewa shi kuma miƙaƙe ne galibi in kullu wanda suka yi- musamman rubutu na turanci wanda suka yi rubuce-rubuce akan hira da wanda da kirista ai dai yan ahmadiyya ne yan ahmadiyya ma mu a mizanin ba ba musulmai ne ba amma wani mummuwa musulmai ne ba waɗannan mutane sadaka a kula da ke sosai ba dan an ji kawai wanda zaƙin baki a ce abin nan ba in kaga wannan magana da suka kawo sun shiga sun fada cikin wani gagarumin kuskure manya guda biyu shi magana cewa annabi haske ne sai in ana da hadisi hadisi tukuna ina hadisi babu shi hadisi ne mawdu'i ba wani hadisi da ya zo ce manzo Allah wai haske ne shi babu sai dai yana da ayoyin Qur'ani ayoyin hadisai hadisai cewa manzo Allah an haife shi da ruwan iyayensa guda biyu wannan kai tsaye yana da wannan ba wanda kuma ya isa yake da wannan nasi da zai cire matsala daga wannan sannan kuma shi ita kanta a tafiya ne isra'i da shi da aka yi yanzu nan ba wani wanda zai je kawai da wani na'ura aka ce wai an ya- matsala ya kita sanan ya kita nan waya ga mishi ya liko ne supernatural experience experience ne kawai spiritual experience ne wani abu ne kawai wanda shi ɗaya da ya je shi ya gani saboda ba ana magana wani duniya na tauraron nan ba fa dun sama bakwai feji ba sama bakwai fa wannan buddin shawagin da muke da duk inda zaka je ka gani fa buddin amizanin sama ta dai take ba magana ne a ce wata wannan ya shiga tannan ya fita ba ina ya baya gani sai kaga wannan shashi badi ne sai kaga in shashi badi ne kaga suna faɗan suna magana game da ubangiji ba sani ba sai kaga wannan kaga duk magana da kake na shi akan jahilci babu ilimi ko kadan mazala ba inda aka ce haske ne bal wanda ya ce haske ne ma ya je ya dauko ne daga neoplatonism neoplatonism da ake fada neoplatonic theory ah, al- an-nazara al-platoniyya al- al-muhdatha wannan shine ra'ayin hatta wani lokaci waɗannan yan fayila su ma suna kawo ta cewa asali duniya ta faɗo ne ta yi wani girgizi ubangiji ne wanda yake sanya halitta ga yi wani yan girgizi girgizi girgizi girgizi shikenan sai kawai wani abu ya- ya fita daga zatinsa kaga kaga- kaga ba a ci haihuwa kenan ba sai shi ke dole na halittu da suka fantsama to ko kuma su bai sai ku tashi ku ce ai to ai wanda ya- shin da farko suna cewa wai wani eh, um, wato eh, a- al'aqal na farko shi ya fara fitowa daga zatin ubangiji su kuma da kuma suka fito daga zatin al'aqal na farko to su fu su waye sai su ce wa- ai sa- sai manzon Allah shine ya fara fitowa daga zatin zatin Allah ta'ala haka suke fada to da ka wani in ya gada ma ya ce haske wani ya gada ma ya ce ma alfai alfai ne faid shine wani abu haka mai kuma da ruwa ko wani abin wannan duk abu ne ta gaza dai da rashin kyautawa ake kokari a a ma ubangiji ba za a yarda cewa ubangiji kun fa ne yayi abin sa ba eh maza Allah ba a halice shi ba ma kwata kwata sai lokacin da aka haife shi eh ba ba a ce a ce wai yana wuri kaza yana wuri kaza a kaddara ubangiji ya kaddaro shi amma dai bai halice shi ba duk wannan babu shi a duk wannan babu ba ba wani hadisi wannan shashi faɗi ne kawai eh kawai formula from the sky ce ko in ce a kwakwalwa da formula ce daga kwakwalwa suke yake kawo ta ba from the sky ba Allah ya tsare assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Thank you.